نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وانا للتافي نامو من البركة للتاف أحكام الجنائز وبدعها wanda a sheik muhammad nasiruddin albani ya rubuta allah ya ji kamalin da rama idan ba a manta ba a wancan sati muna ta bayani ne cikin abu na goma sha ɗaya da malan yake zayyano mana wanda allah subhanahu wa ta'ala a ya haramta aiwatar da su a cikin makabarta ko a wajen da kabarbara suke malam ya zai mana abu na farko na biyu na uku har zuwa kan na goma har zuwa kan na sha na sha ɗaya shine as-safru ilaiha shine mutum ya niki gari ya ɗaura siddi ya biya kuɗin jirgi don ya tafi ya je wani makabarta ko wani kabari don ya je kai ziyara to malam ya ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta malam ya kawo mana hadisai wajen guda hudu da maganganun malamai wanda da ƙarshe dai malam ya tabbatar mana da cewa hakan haramun ne karkashin nasoshi na hadisan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da fatawar wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ba a manta ba yanzu abin da malam yake kawo mana shine a duk wata mas'ala dama a cikin mas'aloli na fiqihu zaka samu galibi an yi sabani akan ta wasu malaman suka ce daidai ne wasu malaman su ce ba daidai bane ne to amma kowanne akwai irin hujja da dalilan da ya dogara da su wajen kare waccan da'awa tasa sai dai wasu a cikin da'awarsu su kan yi daidai wasu kuma ba su daidai ba amma dukkaninsu da masu daidai da marasa daidai din dukkaninsu mujtahidai ne sun kai matsayin su ijtihadi suna da lada daya wanda suka kuskure wanda suka dace kuma suna da lada biyu to yanzu abin da malai yake koro mana kenan malai yake cewa daga cikin malamai akwai wanda suka ce babu laifi za a iya niƙar gari a tafi wani waje domin aje a kai ziyara wani kabari domin aje a kai ziyara to sai aka ce musu yanzu waɗancan hadisi da muka gabatar a baya masu yawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta cewa la tushaddu rihalu illa ila falafati masajid masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa waɗannan hadisai za ku yi da su to shine wajen kokarin ba da amsa a waɗannan hadisan sai suke cewa ga abubuwan da za su faɗa domin su kawar da hadisan daga ainihin fahimtar da kai ko ni muka yi musu to su ne yanzu malam zai fara lissafa mana yace na farko abin da suka faɗa game da hadisan shine min ha daga ciki annal murada annal fadilata tammata inda ma hiya shaddu rihal ila hadhihi al masajid bi khilafi ghayriha fa innahu jaizun suka ce ai abin da hadisi yake nufi shine alfadilatu tammata alfadilatu tammatu ma'ana falala cikakkiya za ka same ta ne inna ma hiya shaddun rihal ana samun ta ne ta hanyar ɗora siddi da niƙaggari don tafiya waɗancan masallatai guda uku kawai bi khilafi ghairi ha saɓanin masallatan da ba su ba fa innahu ja'izun kawai su sai dai a ce ya halatta abin nufi abin da suke so su ce shine ne hadisin abin da yake cewa ba ya hana ka zuwa wasu masallatan bane ko zuwa wasu guraren amma abin da hadisi yake so ce maka in kana so ka samu falala da lada cikakke to shine ka niki gari daga garin ku ka tafi masallacin maka ko na madina ko na baitul maqdis ka je kai sallah amma duk wanda ba su bafa to nan ba a ce akwai wani lada na musamman ba amma in ka je dai shikenan ba za a ce kai laifi ba amma dai babu lada an fahimci abin da suke nufi to wannan shine wai fassarar da suka yi hadisin cewa hadisin ba abin da yake nufi ya hana ka ba wannan fassarar malaman farko kenan suka ce wa qad waqa fi riwayatin li ahmad sayati dhikruha bi lafzi suka ce ga wata ruwaya nan ma ta zo daga imamu ahmad dan hanbal wanda ambatan ta zo a gaba kadan da lafazin la yanbaghi lil mati baya dacewa ga abar hawa an tu'umal da a aiwatar da ita ma'ana a yi wani aiki da ita don tafiya sai kawar go hadis illa ila falafati masajid masjidin haram da kaza haka dai zuwa ƙarshe to sai suka ce huwa lafzun zahirun fi ghairi tahrimi lafazin da yake cewa layan bagi bai kamata ba sai suka ce ai lafazin bai kamata ba baya nuna haramci bai kamata ba kawai sai dai a ce abin da kai me yasa kai abu kaza bai dace ba amma ba haramci yake nuna ba ina fata an fahimta suka ce tun daga gashi a cikin lafazin hadisin annabi ya ce layan bagi bai kamata ba bai kamata ba haramun ne kenan sai suka ce a'a ai lafazi ne zahiri da ba haramci yake nuna ba to wannan abin da suka faɗa na farko kenan duk malam albani daga baya zai zo kawo musu amsoshin da suka dace da maganganun su karkashin maganganun wasu malaman daban na biyu daga cikin amsoshin da suka bayar suka ce wa minha annan nahaya makhsusun biman nazara ala nafsihi as-salata fi masjidi fi masjidin min fi masjidin min sa'ir al-masajidi ghairi thalatha suka ce hanin zai tabbata ne ke bantacce ne ga wanda ya yi bakance a kan kansa na yin sallah a wani masallacin da ba waɗancan masallatai ba yanzu kana zaune sai ka ce na yi bakance na yi wa Allah alkawari zan je ne sallah a masallacin garin kaza sai ka ambaci wani gari to sai suka ce abinda annabi yake hana fa ne to wannan bakancin naka da kai dan zuwa wani masallaci shine bai halatta ka je ka cika shi ba amma ba kan can da kai don zuwa masallacin makka ko na madina ko na baitul maqdis to wannan dole ne ka cika shi suka ce abinda hadisin yake nufi kenan fa innahu la yajibu al-wafa'u bihi suka ce saboda irin wannan ba kan can da kai shi wanda zaka je wani waje kai sallah ba waɗancan masallatai guda uku ba to baya wajaba a cika shi ba daidai bane a cika shi qala ibnu ibnu battal wannan magana babban malami ibnu battal shine ya faɗe ta na uku wa minha daga cikin abin da waɗannan malamai suka faɗa domin tunkuɗe waɗannan hadisai suka ce annal marada abin da ake nufi hukmul masajidi faqat ai masallatai ake nufi hukuncin masallatai kadai ake nufi banda wani gurin da ba masallaci ba abin nufi da annabi ya ce ba a niƙar gari a ɗorawa abin hawa siddi sai zuwa masallatai uku sai suka ce to duk inda yake masallaci ne ba masallaci guda uku nan ba haramun ne ka ji shi amma inda ba masallaci ba gaba ɗaya nassin ma magana ba a kansu take ba Allah ya sa an fahimta abin nufi shine annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana mutane su ɗora siddi su tafi wasu masallatan wanda ba masallatan nan guda uku ba da garuruwansu don su je su sallah kawai su ibada masallaci aka hana zuwa amma yanzu muna bayani akan me kabarbura ko a diki gari don tafiya kabarbura to wannan bai shiga ciki ba haka suka ce wannan bai shiga ciki ba abinda ake nufi masallatai wa annahu la tushaddu rihal ila masjidin min al-masajid lis-salati fihi ghayra hadhihi hadhihi thalatha suka ce abinda ake nufi shine ba a niƙaggari ila masjidin zuwa wani masallaci min al-masajid daga masallatai lis-salati fihi dan yin sallah a cikin sa ghayra hadhihi thalatha banda waɗannan masallatai guda uku wa amma qasdu ghayri al-masajidi amma mutum ya nufaci zuwa wani waje wanda ba masallaci ba kamar kabarin wani bawan Allah ko wancan dutse na ɗurusi da muka bayanin satin da ya gabata ko wani waje mai albarka daga cikin gurare da akan je akai ziyara to suka ce wannan wani hannun bai shiga ciki ba li ziyarati salihin dan ka je kai ziyara wajen wani bawan Allah na gari au qaribin ko wani makusancinka dan uwanka kenan au sahibin ko wani abokinka aw talaba ilmin ko kuma ka tafi neman ilimi kai kigari daga garinku ka hau jirgi ka tafi wani jirgin neman ilimi aw tijaratin ko tafiya ta kasuwanci aw nuzhatin ko tafiya ma ta shakatawa da bude ido kawai suka ce wannan duk ba komai bane wannan shari'a ba ta hana ba fala yadkhulu fi nahyi wannan duk ba zai shiga cikin hanin ba wa yu'ayyiduhu ma rawa ahmad min tariq shahr bin haushab suka ce ma ga abin da yake ƙara ƙarfafa wannan magana tamu shine abinda Imam Ahmad ya rawaito ta hanyar Sharu bin Haushab kada ku manta wannan Sharu bin Haushab din mun yi bayani tun asatin da ya gabata fa da'ifi ne bai inganta hadisin sa bai inganta ba ina fata an fahimta idan za ku tuno na malam ya mana bayani akan sa cewa ya dade yana mana bayani cewa shine wadanda wanda wasu mutum bi suka rawaito hadisi daga wajen sa wanda dukkanin su bai inganta ba da laif da kuma mai- wani mai suna abdulhamid wanda dukkaninsu su a hadisin su bai inganta daga wajensu ba to shine wannan shahar sai suka dawo da hadisi suka ce ai ga hadisin sama yana ƙara ƙarfafa maganar su qala sami'tu aba sa'id shi shahr bin haushab yake cewa na ji abu sa'id al-khudri yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa zakar- ah, wa- wa- wa zakartu inda s- ah, indahu as-salatu fi at-turi a cikin hadisi yake cewa sai na ambaci yin sallah da muka je muka yi a wancan dutse na tsori sinin a wajen sahabi abi sa'id al-khudri faqala sai sahabi abu sa'id ya ce mun qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la yanbaghi lil mati baya dacewa ga wata abar hawa an tushadda rihaluhu da a dora masa shid- siddi a kimtsa shi ila masjidin ila masjidin ku lura da wannan lafazin duk lafazin da maka babu wannan sai babu wannan a ciki sai wannan ruwaya kadai ma'ana baya dacewa dora wata abin hawa ila masjidin zuwa wani masallaci kun ga wannan ƙari ne da ya zo a cikin wannan ruwaya wacce babu shi a sauran ruwayoyin gaba ɗaya tubtagha fihi fihi sala wanda ake nufin yin sallah a cikin wannan masallaci ghairul masjidil haram banda masallaci mai alfarma wal masjidul aqsa da masallacin baitul maqdis wa masjidi da masallacina wa shaharu hasnul hadithi sai imam ahmad take ce- a- a- ibn hajar al-asqalani yake cewa a, shaharu shi wannan shaharu bin haushab din ko hadisin sa hasan ne wa in kana fihi ba'd ad-da'fi ko da da yake akwai wani sashi akwai wani abu na rauni a cikin- a tattare da shi amma da hadisin sai kan zama hasan sai malam albani saurayi ce qultu sai na ce laqad tasala al-hafiz rahimahullahu ta'ala fi qawlihi fi shahr fi shahrin annahu hasan al-hadith yace ko shakka babu al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi sakaci kwarai da gaske a cikin sha'anin wannan mutumi mai suna shahr bin haushab da yace hadisin sa hasan ne ce wannan yayi sakaci kwarai da gaske ma annahu qala fihi fi taqdimi tare da cewa shi fa ibn hajar al-asqalani shine ya faɗa game da shahr bin haushab din da a cikin littafin sa at-taqribut tahzib yake cewa kafirul awham mutum ne mai yawan kuskure mutum ne mai yawan kuskure duk mutumin ku da yake mai yawan kuskure a wajen malaman hadisi hadisin sa da'ifi ne ba za a karbe shi ba saboda babu amincin cewa zai kiyaye magana annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya isa da ita yadda take ba wannan amincin za a gaya masa abu a- a- abu a ci masa fari ne saboda yawan kuskuren san an jima kaɗan sai ce baki ne kuma sai ba da hadisin a haka a ce masa abu kaza haramun ne an jima sai halatta shi ya ce halak halak ne saboda yawan kuskuren sa to mutumin da yake da irin wannan halitta za a karɓa hadisin annabi daga wajensa wanda as- hadisin annabi kun san shari'a ne idan annabi ya faɗa abu to ya zama shari'a ya zama addini to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta abu shi kuma sai ya haramta to irinsu ba a karɓa hadisinsu to shi ibn hajar da kansa shine yace wannan mutumi mai yawan kuskure ne amma kuma sai gashi nan ya ce hadisin sa hasan ne wanda ga aidan idan suka ce mutum kafirul ahab to hadisin sa ba a karɓar sa kama sabaka kamar yadda ya riga ya gabata wa min al-ma'lumi abu ne da yake sananne anna man kana kadhalika wanda duk ya kasance halinsa kamar haka ne malamai suka ce masa kafirul awham fa hadithuhu da'ifun la yuhtajju bihi hadisin sa mai rauni ne ba a yin hujja da shi كما قرره الحافظ نفسه في شرح النخبة كما يدى شيد كنس ابن هجل انكم يتبتر أتكلم تابنسا نا شرح ديوى نخبة الفكر shi nukubat al-fikhar din littafi ne da shi ne ibn hajar din da kansa ya rubuta shi na musdalil hadith littafi ne na musdalil hadith wanda karshe- wanda yake karami ne gaskiya a cikin littattafan musdalil hadith kanana kanana babu kamarsa babu kamarsa wanda ya tattaro abubuwa masu fadi to da ya rubuta littafin nukubatul fikhar sai ya zo kuma ya dauke sai ya masa sharhi da kansa sai ya sa masa suna nuzhatun na- nu- nu- nuzhatun nazar ya sa masa suna da kansa to a cikin wani littafi nasa a ciki ya ishara cewa shi sharu bin haushab ko kuma duk mutumin da aka ce maka firul aham to ba a karba hadisinsa ثم هب أنه حسن الحديث ما لا يتي تو مبشما جاء الباني يتي مبشما شي وانا شهر دين حديث حسن فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة to hadisin sa ba zai zai zama hasan kadai a cikin yanayi guda daya shine yayin da ya kawo hadisin bai saba waɗanda suka fi shi hadda ba ya kawo hadisin nasa wasu malaman su ma sun rawaito irinsa sai kasance hadisin sa ya dace da nasu babu sabani nasa bai saba wa nasu ba to a lokacin sai a ce hadisin sa hasan ne nasu kuma sahihi ne hadisi sahihi ne tunda sun fi shi hadda amma da zai kawo hadisi shi shaharu sai ya saba waɗanda suke sun fi shi hadda to hadisin sai ya zama munkari nasu kuma ya zama mai ma'arufi saboda haka ba za a karba ba malai amma wa huwa qad wa huwa qad khalafa جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد yace amma nan wajen gashi an samu shi wannan sharadin ya saba wa dukkanin malaman da suka rawaito hadisin daga shi sahabi Abu Sa'id al-Khudri wanda ba shi kadai rawaito hadisin daga wajen Abu Sa'id ba to shi lafazin sa dukkanin hadisan da suka zo daga sauran waɗanda suka rawaito hadisin daga Abu Sa'id ya saba wa nasu to tunda kaga ya saba wa nasu hadisin sai ya tashi daga Hassan ya koma me da'ifi kenan shine abinda malam Albani ke so yace والآخرين الذين رووا أن غيره من الصحابة سنة حديث حديث صحيح ينزو يا سابوا سورا ما لم دسك رويتو حديث دغا وس صحابا وند با أبو سعيد الخدري با كما تقدم بيانه كما يد بيان هكا يا رغا يا غباتا مالك فكيف يكون حسن الحديث تا ما زاي أتشي شي wannan sharu bin haushab din ya kasance hadisin sa kasance hasan ma hadhihi al-mukhalafa tare da wannan sabani da aka samu na ya saba wa mafiya yawan malaman da suka fi shahada bal malai ce bari huwa munkarul hadisi hadisin sa wannan munkari ne fi mithli hadhihi hala a cikin irin wannan halin da muke bayani saboda haka wannan hadisi nasa bai inganta ba malai ce duna ayi shakkin wala raibin ba tare da kowace irin shakka ko kokonto ba azib ila zalika malai ce ka kara ma akan wannan magana da na gaya maka anna qawluhu fil hadisi fadin sa kuma a cikin hadisin bayan hadisin ma dukkanin su gaba ɗaya ba ifi ne to sai ka ɗauki kuma wani ƙari da ya kawo a cikin hadisin na cewa ila masjidin zuwa masallaci masu littafi sun lura a cikin hadisin da aka ce shari ya rauto idan kuma masu aka ga abin da ya ce layan bagilil matsi an tushadda masu littafi sun ga wajen sama layan bagilil matsi an tushadda rihaluhu sai ce ila masjidin an ga wajen ila masjidin din to wannan ƙarin ila masjidin din shi wannan ƙarin shi ne ma nake so mana bayani a kansa sai ce mai malam ya tubut an shahari nafsahu shi kansa wannan ƙarin shi kansa shaharin tare da rauninsa wannan ƙarin bai tabbata ba zuwa gare shi ba bai ma tabbata shi ne wannan ƙarin ba faqad zakaraha anhu anhu abdul hamid wa lam yadhkurha anhu layth bin abi sulaim waɗancan guda biyu da muka bayani satin da ya gabata muka ce su suka rawaito hadisin daga wajensa daga da layth bin abi sulaim da wancan abdulhamid din su shi ɗaya daga cikinsu ne ƙara wannan ƙarin ba shi shari bin haushab ɗin ba wanda shi ne wa wannan abdulhamid din shi ne ƙara wannan ƙarin amma ba a rawaito wannan ƙarin na ila masjidin daga laisu bin abi sulaim ba wa hadhihi ruwaya anhu arjahu li muwafaqatiha li riwayati thiqati kama arabta malai ce wannan ruwaya ta laifu wacce babu wannan ƙarin na ila masjidin a cikinta ita ce ruwaya da ta farin jayi saboda dacewarta da sauran ruwayoyin malaman hadisin da suka rawaito wanda ba laisu ba amma wannan ƙari na ila masjidin shi kansa ma sharu bin haushe din bai rawaito shi ba wa aiban malai ce kuma dai har yanzu fa innal muta'ammila fi hadithihi duk wanda yake lura wanda ya lura da hadisin shi sharu bin haushe din ya ji fihi dalilan akhar zai samu wani dalilin na daban ala butlani zikri hadhihi ziyadati fihi na cewa wannan ƙarin da aka kawo a cikin hadisin na ila masjidin ƙari ne da yake ɓatacce amma ya kamata mu fahimci mai ƙarin yake nufi ne wai makalla hadisin da kyau da ya ce layan bagi lil mati baya dacewa ga abar hawa an tushadda rihaluhu da ɗora masa siddi sai ce ila masjidin izuwa wani masallaci tubta gafi sallah da ake nufin sallah a cikinsa to kaga idan aka yadda cewa wannan ƙari ya tabbata to duk inda ba masallaci ba zai shiga cikin hani ba zai shiga cikin hani ba idan an fahimci abin da kyau ma'ana kun ga hadisan da suka inganta abin da kawai annabi ya ce shine la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a dora siddi sai zuwa masallatai guda uku ba a dora siddi zuwa ina annabi ambata bai ambata ba shine har masacin da ya gabata na ce muku shine istisna'i wanda ake ce masa mufarrag ko na tsane mana dogon bayani akan sa ko yawwa to kun ga ba a kawo mustasna min hudin ba ba a dora siddi zuwa ina annabi bai ambata ba wannan ruwaya kuma ta shahara sai aka ce ba a dora siddi zuwa wani masallaci kun ga ambata a cikin wannan ruwayar ina fata an fahimta to izuwa wani masallaci din shine bai inganta ba saboda in ka ce izuwa wani masallaci to ka togace duk inda ba masallaci ba zai shiga ciki ba yanzu sahabi da yawa dan uwansa sahabi inkarin cewa ka je duru sinin sai ka sai kafa masa hujja da wannan hadisin to me ne kafa masa hujja da wannan hadisin bayan masallaci aka ce ba wani wuri ba wannan hadisin ba zai samu shiga a wajen hujjar hana mutum zuwa wani waje inda ba masallaci ba amma yanzu misali daga nan akwai wani masallaci a abuja masallaci ne mai kyau sai in ce daga nan zan biya kuɗin jirgi ko in biya kuɗin mota in tafi abuja in je in sallah to wannan nayi haramun amma misali abuja akwai wani kabari ko wani waje mai falala sai in biya kuɗin mota in je in kai ziyara wannan ban yi haramun ba idan maka yadda da wannan ƙari na ila masjidin kenan Allah ya sa an fahimta yawwa to sai malai ce a cikin hadisin shi kansa zaka samu abin da zai ƙara nuna maka wannan fa ƙarin da aka kawo na ila masjid nan bai tabbata ba wa huwa qawluhu shine fadin sa shi Abu Sa'id anna Abu Sa'id al-Khudri ihtajja bil hadisi cewa Abu Sa'id al-Khudri sahabi na Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi hujja da wannan hadisi ala shaharin akan akan shi Shahr bin Haushab din li dhahabihi ila turi ya masa hujja da wannan hadisin saboda ya tafi dutsen turi sin ya je ya sallah a can falau kana fihi hadhihi ziyada da a ce a cikin wannan hadisi akwai wannan ƙarin allati takhussu hukmuhu bil masajid wanda ya keɓe hukuncinsa da masallaci ya keɓe hukuncinsa da hukuncin masallaci kadai duna sa'ir al mawabi banda sauran gurare al fadila masu falala lama jaza li abi sa'id al khudri ay yahtajja bihi alaihi da bai kamata ga shi abu sa'id al khudri ya yi hujjawa shahar bin haushab da wannan hadisi ba yadda abin yake shine shahar bin haushab ya je dutsen ɗurisi ne ya yi sallah ya dawo ina ya je dutse ya je ba masallaci ba sai ya dawo yadda hadisin yake shi wancan hadisin da bai inganta ba sai suka haɗu da sahabi abu sa'id a hanya sai abu sa'id yake tambaye su cewa daga ina kake ya shaharu sai ce ai na je dutsen ɗurisi ne na yi sallah a wajen sai ce masa to aiko na ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce baya halatta mutum ya niki gari zuwa wani masallaci don yin sallah sai masallatai uku to idan da a ce zuwa wani masallaci din tsarin nan zuwa wani masallaci ya inganta kuna gani wannan hujjar da abu sa'id kafa sharu ta inganta kuwa an gane kuwa ta inganta me yasa bata inganta ba saboda an keɓe masallaci baya dacewa ga wani ya ɗora siddi izuwa wani masallaci shi share masallaci ya je to me zai masauja da masallaci ina fatan fahimta ai shi kansa sharin da ba zai shiru ba sai ya ce me a to an yi ba masallaci na je ba kana bayani ne akan mutum ya ɗora siddi ta masallaci ni kuma dutse na je ba masallaci me yasa za ka yi mahuja da wannan hadisin ina fatan fahimta to kaga shi sharin shi kansa da ba zai shiru ba akan wannan hujja da Abu Sa'id ya kafa masa hujja da kansa inda a ce wannan ƙarin ya tabbata shi ne abin da Albani yake so kai mu zuwa gare shi malai cewa inna ma lama jazali abi sa'idin radiyallahu anhu ay yahtaja bihi alayhi li anna tura laysa masjidan saboda shi dutsen tur dutse ne fa ba masallaci ba wa inna ma huwa aljabal almuqaddas shi dutse ne da yake mai girma mai matsayi allazi kallama Allah ta'ala Musa alaihi wanda Allah madaukakin sarki yayi zance da annabinsa Musa alaihi salam akan sa fala yashmuluhu alhadith law kana law kanat ziyadatu thabitatun fihi to ai wannan abin da share ji yayi shi hadisin ba zai shafe shi ba da a ce karin ya inganta to amma me yasa Abu Sa'id ya kafa wa Sharu hujja da wannan kuma yadda saboda wannan karin bai inganta ba shi wannan ɗaya daga cikin marwaita hadisin shine ya wahami ya kara wannan karin cewa ila masjidin amma shi kansa Sharin a cikin ruwayar tasa tare da raunin sa bai kawo wannan karin ba walau kana istidlalu abi sa'idin bihi wal halatu hadhihi wahaman wala kana istidlalu abi sa'idin bihi wal halatu hadhihi wahaman yace to da sai ya kasance wannan dalilin da shi Abu Sa'id al-Khudri ya kafa wa Shahr bin Haushab bayan ga halin yadda al'amari yake shi ba masallaci je ba dutse je to da sai wannan dalilin ya zama kuskure ne abinda Abu Sa'id al-Khudri yayi la yuqal la yuqal ay yaskuta anhu sharun wa man kana ma'ahu shi kansa sharun ma ba hankali ba zai dauka ba a ce an gaya masa wannan magana kuma yayi shiru ada sai ya tume shi cewa ai ni ba masallaci na ji ba dan ya zaka mu da masallaci fa kana hadha yu'akkadu yu'akkidu butlan hadhihi ziyada wannan abin da muka tabbata muka kawo yana ƙara tabbatar da bacin wannan ƙari bai tabbata ba wa annaha la asla laha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ta da asali daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fathabata mimma taqaddama cikin abin da ya gabata sai muka samu tabbacin annahu la dalila yukhassisu alhadith bil bil masajid babu wani dalili da yake keɓance hadisin da masallatai kaɗa ke nufi ba masallatai kaɗa ke nufi ba ko ina ya shiga ciki falwajibu albaqawu ala umumihi malai ce abin da yake wajibi shine a bannasin a matsayinsa na gamamme ko ina ya shiga ciki ko da ba masallaci ba allazi zahaba ilaihi abu muhammad aljuwaini wanda irin wannan abin ko shine babban malami abu muhammad aljuwaini ya tafi a kansa wa man zakara ma'ahu ko man zukira ma'ahu da wanda aka ambata tare da shi daga cikin malaman da suka dau irin wannan ra'ayi wa huwa alhaqu mal albani ce wannan kuma ra'ayi nasa shine na gaskiya baqiya alaina aljawabu ala jawabihim alawwal wa thani sai mal albani ce to yanzu abin da ya sauran mana shine jawabi ko kuma amsar da suka bayar akan hadisin ta biyu ta daya da ta biyu kun ga wannan duk bayanin da muka yi amsa ce akan akan wannan jawabi nasu na uku kada kuma ta farkon bayanin na gaya muku cewa malaman da suke gani ya halatta a yi tafiya zuwa wani guri don yin ibada sun kawo dalilai guda uku wanda suka ce hadisin ba zai aiki ba dalilinsu na farko shine suka ce me abinda ake nufi shine a falala cikakkiya za ta tabbata ne gawa ga mutumin da ya tattaki zuwa masallacancin guda uku amma wanda ba shi ba ba shi da ta falala hamma daga ciki suke cewa me ai lafazin layan bagi da ya zo a cikin hadisin baya nuna haramci saboda haka ba haramun bane idan ka ji babu komai halaka ne tare da cewa baka da kowane irin lada shi ne amsarsa ta farko ko to kun ga wannan malam bai bada amsa akan ta ba amsarsa ta biyu suka ce shi wannan hanin ya keɓanta ne kaɗai ga wanda ya bakance zuwa waɗancan masallatai guda uku idan ya bakance zuwa waɗancan masallatai guda uku zai cika bakancensa zai ji amma idan mutum ya bakance zai je wani masallaci ko wani guri inda ba su ba to ba zai cika bakancensa ba wannan amsa ita malam bai bada amsa akan ta ba amsa ce kuma akan amsa bai bada amsa akan ta ba amma amsa ta uku ita ce ta bai bada amsa akan ta to zai sai ce abin da ya saura mu ba su amsa akan tambayar su ko kuma akan amsa da suka bayar ta farko da ta biyu to bar mu ji abin da malai ce al-awwal ta farko anna lafdha allazi ihtajju bihi lafazin da suka kafa hujja da shi cewa layan bagi shi kansa lafazin layan bagi a cikin hadisin to ghairu thabit bai ma tabbata ba annabi bai ce layan bagi ba babu lafazin da ya ce layan bagi wanda ya tabbata daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a ganshi kun gazance aya mutu kenan ko ba dai ana kafa hujja da shi bane akan annabi ya ce to bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam fil hadisi a cikin hadisi li annahu tafarrada bihi shahrun saboda shi wannan lafazin na layan bagi shi wannan shahari shi kadai ya kawo shi a cikin malaman da suka rawaito hadisin duka ko mun ce shahru menene ba'ifi ne ina fata mun fahimta duk abin da ya zo daga ba'ifi shi ma abin ba'ifi ne ko an fahimta abin da ya zo daga rawi mai rauni shi ma wannan abin da ya kawo mai rauni ne saboda haka wani lafazi na layan baki shi ma mai rauni ne ba za mu yi amfani da shi ba wa huwa da'ifun kama sai a ci bayanuhu mai rauni ne kamar yadda bayaninsa zai zo afani dalili na biyu mala yace na tsallake wani abu shine inna hadha al-jawab saqitun min wajhayn ko mala yace wannan amsar da suka bayar daga farko batacciya ce ta fuskoki guda biyu to fuska ta farko ita ce muka ambata ga fuska ta biyu malai ce hab annahu lafdun thabitun mubashshima lafazin ya inganta la yanbaki din mubashshima ya inganta sai malai ce fala nusallimu annahu zahirun fi ghairi tahrimi sai malai albani ce to ba za fa musallama cewa la yanbaki lafazi ne da baya nuna haramci ba bari ku ji malai albani ce balil aks bari ma idan ka ga la yanbaki a cikin qur'ani ko hadisi galibi abin da ke nuna haramci wa huwa sawabu wannan shine daidai wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunnati was sunnati kathira malai ce dalilan da suka zo akan layan bagi haramce yake nunawa galibin sa a cikin qur'ani ko hadisi suna da yawa a cikin qur'ani da sunna malai ce malai ce ajtazi'u bi ba'dha zan takaitu zan isu wajen kawo wasu daga ciki ga su kamar haka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace qalu suka ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji ma kana yambagi lana kun ga yambagi yazo ko baya dacewa a gare mu an nattakhidha min dunika min awliya da mulki waninka a matsayin majibinci yanzu rikan wanin Allah a matsayin majibinci wannan baya dacewa ne idan mutum ya babu komai shirka ne fa yanzu shirka baya dacewa a shirka shirka mece ce to lafazin lambagi mai nuna a nan kenan ina fata an fahimta mala albani kenan yace afani ba'un dalilin nabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace la yambagi baya dace kun ga yambagi ya zo ko annabi ne yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya bai kamata ba an yu'azzaba bin nari da ayi azaba da wuta illa rabban nari sai ubangijin da yake shine mahaliccin wutar bai dace ba kai a matsayinka na mutum ka je ka kona mutum da ka kona mutum da wuta wannan haramun ne shi sa irin abin da ake a kama mutum yayi sata sa masa taya kona shi da wuta wallahi wannan haramun ne don da ya kace Allah ya kama shi yanzu wannan abin da aka ce layan bagi a nan wajen shin bai dace ba ka ake nuna idan mutum ya je kona wani da wuta yayi yayi daidai saboda ka yan bagi me take nufi a nan wajen layan bagi haramci take nufi wannan hadisin abdullahi dan abbas ya rawaito shi game da abu hurairah ya rawaito shi shi abdullahi dan abbas ya rawaito shi ne lokacin da aka zo aka bashi labari cewa sayyidina aliyu dan abi talib da Allah ta tabbata a gare shi ya tara yan shi'a ko mutanen da suke da'awa cewa shi Allah ne ya haka katar rabi ya jefa suke ya kunna musu wuta saboda sayyidina ali ya shiga cikin fitina yadda aka samu wasu suna cewa shi Allah ne yace su dina cewa shi Allah ne suka ce sai sun faɗa shi Allah ne ita ni ba Allah bane suka ce kai Allah ne wallahi ce shi Allah ne so da ka sai sun alice ya san na san maganin ku so da ka sai sai aka wurauta aka rinka jefa su a ciki ka rinka jefa su a ciki shine ke cewa lamma ra'aytu al-amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu qambaran so lokacin da na ga al'amarin ya kai inda ya kai ya zama al'amari na ki na yi na yi su cewa ni Allah ne sun ke ce kawai sai na hura wuta na kira yaro na kambar din yaron sa ne sai suka ta jefa su a cikin wuta kawai da aka zo aka ba Abdullahi dan Abbas labari cewa ga abin da Sayyidina Aliyu yayi to shine sai yake cewa idan shine zai sa a karkashe su saboda sun yi ridda amma ba zai musu azaba da wuta ba saboda ya ji annabi ya ce la yu'azzabu bin nari illa rabban nari ina fata an fahimta babu mai azaba da wuta sai ubangijin wanda yake shine mahaliccin wutar saboda kun ga haka layan bagi anan me yake nufi haramci rawahu abu dauda min hadithi ibn mas'ud wa darimi min hadithi abi huraira sai hujja ta uku malai ce layan bagi li siddiqin ay yakuna la'anan annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gari sai yake cewa baya kamata bai kamata ba ga duk wanda yake da martaba ta siddiqi ya zamto mai yawan la'anta mai yawan zagi ita martaba ta siddiƙantaka martaba ce da Allah maɗaukakin sarki yake bada ita ga wanda ya so daga cikin bayansa wanda martaba ce bayan annabta sai ita daga martaba annabta sai siddiƙantaka haka Allah ya jeranta su wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim sai ce me minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina kun ga daga annabi sai me sai siddiqi haka wata rana annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kan dutsen uhudu da shi da sayyidina abubakar siddiq da sayyidina umar da sayyidina uthman sai dutsen uhudu ya girgidi ya motsa duk girman sa sai manzon Allah ya ce uthbut ya uhud tabbata ya uhudu da na wannan motsin fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan sai saboda akan ka akwai annabi sannan akwai siddiqi sannan akwai shahidai guda biyu sayyidina abubakar da sayyidina umar tun anan malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ishara cewa sayyidina umar da sayyidina usman shahidai ne shahada na su wa shahida ne sai gashi sayyidina umar yana sallah aka kashe shi sayyidina usman shi ma yana gidansa aka tsallaka aka yanka shi kamar yadda daddai mun riga mun sani to annabi yake cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya dacewa ga mutumin da ya kai martaba siddiqi ya kasance mai yawan zagi mai yawan la'anta Allah ya tsinewa ne Allah wannan ba ɗabi'a ce ta mutumin kirki ba to kun ga layan bagi anan me yake nufi ba daidai bane haramun ne ina fata an fahimta yawa wannan hadisi imam muslim ne rawaito shi dalili na dalun malai ce inna sadaqata la tambaghi li ali muhammadin ai sadaka zakka ko kuma sadaka ba ta dacewa ba ta kamata ba ga iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun riga mun san cewa cin sadaka a janibin annabi da iyalan gidansa ahlul bait menene haramun ne ahlul bait sai cin sadaka ba sa cin sadaka shi sa wata rana dan gidan annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ko kuma jikansa sayyidina husaini ko ɗaya daga cikin sayyidina hasan ne dauki wani dabino suna tafiya ƙasa ya sa a bakinsa annabi sauri ya sa hannunsa ya kwakwalo dabino ne ya cillar da shi ya ce kan na je ya kasance dabinon sadaka ne saboda mu alal baita haramun ne ɗaya daga cikin ci sadaka kaga da yace layan bagi sai ka ce bai kamata alal baita ci sadaka ba hakan ya cike ne shikenan ba kuma na fata an fahimta yawa mala albani kenan wannan hadisi shi ma rawahu muslim dalili na karshe wanda shine eh, dalili na ha'ul layan bagi li abdin ay yaqula baya dacewa ga wani bawa ya ce innahu khairun min yunusa ah, min yunusa ibn matta ya ce ya faɗa inusa ɗan matta alkhairi baya da cewa waye inusa ɗan matta annabi ne daga cikin annabawan Allah yanzu baya da cewa mutum ya ce ya fi annabi an fahimta kuwa mutum ya ce kawai ya fi annabi ya fi annabi falala wannan baya da cewa ne ko kuma haramun ne haramun ne me yasa annabi faɗa ka saboda shi annabi Yunus ɗan matta a shine annabin da Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa garin wasu mutane je musu aji ya kira zuwa ga addinin Allah to lokacin da ya je kira su ya musu aji suka ki ya kira su ya musu aji suka ki to ya fahimci cewa wannan wa'azin da ya musu suka ki azaba ta tabbata a kansu sai ya fushi sai ya fita daga garin ba tare da izinin Allah madaukakin sarki ba Allah ya ce mai fita ba fushi yayi sai ya fita to wannan fitar da yayi daga baya dukkanin mutanen garin sai suka tare suka yi shawara sai ga abin da suka ba su kyauta ba sai suka yi me sai suka tuba gaba ɗaya sai suka karɓi addinin musulunci kuma shi kuma ya riga ya tafi shi ne lokacin da ya je ya shiga cikin ruwa kuma sai aka yi ƙuri'a kifi haɗiye shi ina fata an fahimta yawa saboda ƙa'ida shi ne don mutumin idan aka yi ƙuri'a ana gano mutumin da ya gudu bawan da ya gudu ubangidansa to duk bawan da ya gudu ubangidansa jirgi baya ɗaukar sa a wancan lokaci sai jirgi ya ta tambal tambal har sai an jefa shi cikin ruwan sannan sai jirgi ya tsaye an ba haka ba kuma sai ku kife kun ga akan mutum ɗaya ba ku bari ku kife ba ana ƙuri'a ku ta faɗa akan annabi Yunus to wannan abin da yayi sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ke cewa kada wani ya ce daga cikin bayan Allah shine mafi alkhairi ko kuma shine mafi falala sama da annabi Yunus dan batta to kun ga babu yadda zai a ce mutum ya fa annabin Allah kasance wannan ai a ce masa abin da bai dace bane mafi karanci ga ce masa abin da ya haramun ne wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi malai ya ce al-thalithu abu na uku ab annahu zahirun fi ghairi tahrimi bashi ma wannan layan bage din ku dube da ake ka hujjoji mala albadi kenan yace bashi ma zahirin lafazin layan bage din bashi ma ba haramci yake nunawa ba fa huwa yadullu alal karaha to mafi karancin abin da aka ce layan bage yake nuna aka ce makaruhi ne tunda idan aka ce bai kamata ba mafi karanci a shari'a aka ce wannan me yake nunawa karhanci bai kamata ba tunda layan bagi dai abinda ake so alal akalla da ka bashi ka bashi alal akalla ka tana nukar hanci wa hum la yaquluna biha to su malaman ba da suke faɗa irin wannan maganar ba sa cewa ba sa cewa makaruhi ne irin wancan aikin fa fi sharhi muslim lin nawawi a cikin sharhin da imam muslim a imam nawawi wa muslim yake cewa as-sahihu inda ashabina abin da yake daidai a wajen malaman mazhaban mu ta shafi'iyya in jiwa in ji imam shafi in ji imam nawawi shine annahu la yahrum la yuhram wala yukrah cewa tafiya zuwa wani waje dan ziyara ba haramun bane ko ba makaruhi bane kaga abinda mala yake yin raddi akan sa kenan kaga Allah Allah ba su ce makaruhi ne ba su ma ce ba ma'ana halaka ne kenan ya halatta tunda ba haram bane ba makaruhi bane wala ce fal hadithu hujjatun alaihim ala kulli halin a dai kowanne yanayi idan muka kalla za ku ga hadisin hujja ce a kansu ba hujja ce a gare su ba aka ce hujja ce a kansu shine hujja da za a kafa maka dan a tauye ka a tauye ka daga abin da kake so ka kawo in kuma aka ce hujja ce a gare ka ta hujja ce a kanka wanda kai ne za ka kafa hujjar da shi to ina gani sai mu dakata anan saboda za mu shiga amsar da malam zai bayar a cikin jawabin sa na biyu ne sai gobe insha Allah ta'ala sami bayani akan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله